إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wata'ala ya kaddara dormu a markaz ahlus sunna wal jama'a wanda ke angol karkada a birnin da magaran jamhuriyar Nijar yau muna laraba 20 ga wata na Muharram hijira shekara 439 wanda ya dace da sha ɗaya ga wata na goma shekara 2017 yau insha Allah za mu yi karatunmu na alwajiz fi aqidatu salafus salih kenan takaitaccen littafi wanda ke bayanin aƙida ta magabata na ƙwarai abin yabo kenan wanda yau insha Allah za mu yi darasi na goma sha shida a wannan littafi bayan mun tsaye da karatu na wajen ba a yi shi wajen wata biyu yanzu a darasinmu na ƙarshe mun shigo alamomin tashin ƙiyama ƙanana ka kuma ce cikin bayanin aƙida ta salafu sale muna bayani kan aƙida ta imani harkunan imani mun zo ɓangaren imani biliyomin akhir imani da rana ta ƙarshe to ƙarƙashin wannan ne ita ranar ta ƙarshe ganin babu wanda ya san ranar ta ba wanda ya san lokaci da za a yi ta ƙayyadaddai rana kaza kwana kaza shekara kaza to duk da babu wannan akwai alamomi in an kamo hanya wanda alama abin ya kusa ba ya zo ba alamomin shi ta wannan alamomi akwai huda ta warko alamomi na ƙanana wanda bayan su za a ɗan lokaci kuma akwai manyan-manyan in sun zo ba tsammanin dogon lokaci bayansu a darasinmu wancan an yi bayani na daga ciki dai hatta aiko da annabi sallallahu alaihi wasallam ya daga cikin alamomi na ƙarshen duniya mana lokacin tashin kiyama dan duniya bai aka fara ta ba shi ka ana mai suna nabiyu sa'a ana mai suna annabin tashin kiyama yanda muke jin labarin alamomi za a yi irin na su mahadi irin na su isa su maganar dajjal sauransu shi ma na salasalama haka aka yi ta wannan maganganu aka yi ta gaya mutane wani annabi zai zo ƙarshen annabawa daga shi babu wani annabi har tashin kiyama haka aka yi ta wani kuma haka al'ummomi suka yi ta jiran wannan annabi na ƙarshen zamani wasu sun mutu wasu sun isko haka aka yi ta yi tsawon shekaru ana wannan labarai ta mu ma haka yanzu muke jin wannan daga cikin wannan alamomin iya wata ta riske ka wata kuma iyayewa baka garinta kenan daga ciki ya kawo kenan aiko annabi sallallahu da magana ta bude baitul maqdis da magana ta bayanan fitin fitinoni da biyayya ga yahudawa da nasaru da mutawar dajjal da sauran dai annabawa na ƙarya da yin da bayanan hadisan ƙarya a wa annabi ƙarya haka kunan kuma in ya ka sunnar aqiya dole bayani ya gabata a mai ƙarya sunnar tashi ta gaskiya aqiya kuma ƙarya ta yewa kuma da rashin ko aka kan dukkan labaru da za a kawo da maganar rubutu zai yawa kuma mutanen banza ma da ba kowa ba za su rinka faɗi cikin lamarin addini don ababe ga sanan dai kun abin da Allah ya so da yawa ya wakana an ganin wa annabi ƙarya da rashin ko aka kurin a ce annabi ya ce kuma balle wallahi ina ga zamani da yi kowane lokaci bayan ba ba kira ba ya haɗawa babu lokaci da kai lokacin yana ƙarya yanzu mutum lokaci guda zai shiga wata guru ya kirkira magana da magana mai daɗi da mai iya magana ne da harshe da komi ruwan lawacin manzan Allah ya ce kaza ko ta farala kaza ko ta ibada ka yi banganu kamar mutumin kirki kuma kuma yaɗa kuma sai a yaɗa abin ƙarya kuma a gama ta da barazana ga jahilai a ce wannan abin ka aika ma gurubu kaza biyar ko shida ko bakwai in wani ya an baka aika ba za ka mu da mugun abu to kaga jahili ga garu da shi he ya da ƙarya a cikin tsoro in wa irin wannan wallahi duk irin sako za gani a ce ma ka yaɗa ƙawa kaza kawa mutum kaza da irin wannan za a samu alheri za a samu ci gaba wallahi duk ƙarya ci ba ɗaya da gaskiya to a ina shi wa ya gaya mai za a samu alherin hatta kwana kaza da wa suka yi shi mai aiko maka labarin da wa suka yi za a samu shari'in ba a yi ba a kwana kaza dole ƙarya ce suke kuma wasu suna wakawa kamar wasu ma neman wai kaya da wa aiki alheri wannan shi ne sabon da ya kawo yan harko suka ma annabi ƙarya da wannan manuwaci haka suka ce muna yin ƙarya wai don a yi abauta ta mu Allah wannan yan wa addinin Allah duk wanda bai bauta mu Allah da gaskiya ba to ƙarya bata mishi duk wannan ayoyin hadisai da duk wannan ayoyin qur'ani da duk wannan hadisai ke magana aika ayyuka na alkhairi duk musulmi wani abin bai mishi ba ya kame ƙarya ka akwai matsala idan har mutum gaskiya ba ta mai ba ba sa ya bauta ta mu Allah ba da qur'ani da sunna ingantatta ya kame ƙarya ta wallahi shirme ne kuma ya gama yawo Allah shirye da mu eh bayan wannan sai kenan muka zo magana bayyana jahilci da addini ta hiyar bayan Allah na kware warware wal ababa da musulunci ya dogara da su masu ƙari sai za mu tashi wata da'il umama ala ummati muhammad sallallahu summa ghurbatil islam maganar za a yi ca za a ma wannan al'umma ca kenan duk wasu addinai da aje duk wani abu addini za a wa kowa zai zo a mata ta wannan al'umma wannan ya tabbata cikin sunan abi dawud sauran wurare cikin sai ibn sai wannan jami'i sagir da dai cikin sunan sai albani duka dai ruwaye wannan labarin ya inganta ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba sahabbai labari cewa tada'a alaikumul umam al'ummomi za su muku ta ma'ana mai kiran juna ya siffanta abin kamata da al'akalatu ala ilaƙa sa'atiya kamar yadda maciya abinci masu yunwa mace mai yunwata misali mutane sai jin yunwa an kawo wani dauro ko wani bukuru na abinci an ajiye kuma an kawo mai yunwata masu bukatar cin cin ake so kurin a yi wudin wanda ya san dai mutum mai son cin abinci mayunwaci ya sa kwano a gaba yanzu ko zai kamta iya kamto rabon shi ka barka ka iban da kai kowa iya kira to wannan al'umma zana ce lokaci ya kusa zamani zai zo wannan al'umma za a mata ca kamar yadda maciya abinci ke kiran junansu wajen cin abin da ke cikin kwanansu jin haka faƙal ƙa'id he wani mai magana ke cewa wa min qillatin hali yawma idin ya rasulullah to mu wannan abin da za a mana na amana ca mun koma yan kadan ne kenan yan kadan muke yace bal antum kaseer antum yawma idin kaseer walakinakum ghusawan ka ghusa'is sayl yace eh kuna da yawa amma yawanku kaman karmamin korama kaman karamata karmami gusa a sayil rusan korama idan ciyawa ta biyu saman korama an zane yin take yin ta gada ma ita korama yin ta ita ko yin ta kadata za ta kadata yin ta gada ma karmami saman korama kenan haka kuke yawan ku yawan banza ne yawan ba ku da yauni he yadda aka yi da ku ba ku da naku inda kasan kalmamin korama he yadda ta kada shi kuma haka za a waye gari da yawan naku da komi bayan wannan ita wala yanzu anna waliyanzu annan la min sudur adukum almahabata minkum Allah zai zai zagi kwarjini da Allah ya ba masu imani musulmi kuna da kwarjini Allah san yawa kafirai tsoron musulmi amma ku kuma wani halin Allah zai ɗauke wannan kwarjini da ya jewa a zukatan makiyanku wale ka zifanna Allah fi kulubukul mahal bayan ya ɗauke tsoron kwarjininku a wajen abokan gabanku ku kuma wale ka zifanna Allah fi kulubukul mahal sai Allah ya jewa rauni ya jewa rauni a cikin zukatanku to ce musu alwahal wani ce ya rasulullah umar hana rasulullah umar hana rasulullah umar hana rasulullah menene wannan alwahal kin zai same mu yace hubbud dunya wa karahiyatul maut san tara duniya da kin mutuwa shi Allah zai jewa a zakatanku kuna tsoro ku tawaye ku talauci kuna zaura ce mu kakku yi kaza kuna tsoron ba ku yi ba ya ku kasa duke kanku a shi da bakin yanzu duk dokar da aka wanda ga waje ya doka ana gudun in muka kasa yi ba za mu bi dokokin ba majalisar ɗinkin duniya ko na fme ko na banka manta ya ɗanɓa mu ba matsala za mu samu bumbu irin rike kanmu haka baki a cikin yau kuma wani abuwa bai ba za hutu karar a hudu shugaban zuwa a yawidi gaskiya muna da in ba haka ba ba in rike kasa akwai matsala akwai matsala ta mita abin duwa hannu wannan shine nau'i na rauni tsoron talauci kuma da kin kakkakiya halaka ka gudun mutuwa wannan su ne ala zai jewa a zukatanku ya sa heyen da aka yi da ku heyen da aka da ba ku da naku ba ku da ra'ayi heyen da aka yi da ku Allah shirai da mu wannan bayanin ga mai hankali sananne ne Allah shaida mu Allah ba mu kashin gwiwa kenan kan mai mamaki kenan kakai mamakin komi halin mutane ki sa su cikin wani hali kuma ana halin wannan matsala ta gudun mutuwa tsoron talauci su suke sa hayan da aka yi da kuke ya ce sun mala gurfatul islam sun mala gurfatul islam gurba magana ta bakunta min karanta a baya cewa annasala sallama ya yi magana cewa ba da al'islamu gariban wasu ya'udu gariba musulunci ya fara yana bako kuma zai koma wannan bako kamar yadda ya fara ya ce fatu ba da laguraba amma horin ciki ko a ce aljanna ta tabbata ga waɗannan baki wani ce ya rasulullah manal qurba ya rasulullah su waye waɗannan baki ruwa ta imam ahmad kuma ruwa ta inganta daga ce unasun salihun fi unasin su'in kathir man yu'sihim akthar man yudhihim musulun imam ahmad ruwa ta tabbata kan haka da yawa da tambayar su wane ne bakin wannan yace wasu mutane ne na kwarai a cikin mutanen banza masu yawa masu musu da'a masu musu tawaye wanda ba sa bin maganarsu sun yi yawa akan masu musu da'a wata ruwa ya ce alazina su ne mafi samana su ne masu gyara abin da ya lalace shata wannan sufa ce kurin wanda duk wanda ya dace da ita bayan cewa na ba duk wanda suke gyaran addini suke nema a komo addini na asali bayan lalacewa suna nema a gyara ba sa damuwa da a tsane su a zage su a yi kaza to waɗannan suna cikin wannan layin ba suna ba ne ba aiki eh haka annabi siffanta su ana haka ba labarin su mutane ne na kwarai cikin mutanen banza masu yawa unasun salihun fi unasin su'in kafir mutanen kwarai ne a cikin mutanen banza masu yawa eh manuna sihim aka sami da tsayin masu musu tawaye sihim masu musu biyayya kenan musulunci haka zai koma nan ya kama magana bako wayan da farko da ya zo abin kyama abin gwadawa yan kaɗan ana gallazawa haka za a waye gari wataran zai koma haka wannan daga cikin dai ya ce wa kasaratul qatal wa tamannin maut wadun abubuwan zai ta jirowa kowanne wannan nassin hadisi ya zo ya tabbata kan wannan ababen suna daga cikin alamomin tashin kiyama ya ce kasaratul qatal yawan yaki yau an kashe na yau an kashe na yau an kashe na iya daga cikin alamun tashin kiyama abinda kake ji Allah zaka kamar ruwan dare yawan kashe kisa kasatul haraj yawan yaki wa tamanni al-maut min shiddati al-bala mutum zai rika gurin mutuwa saboda tsananin bala'in da yake ciki zai rika mai mutu ba huta wa ghibtat ahli al-qubur da mutum da ma shi a nan kabarin ya huta san dan gama ya kare ya rika begen na kabari mai rai ya rika begen na kabari وتمنى الرجل أن يكون مكان الميت من شدة البلاء ميري زي رنجا قرن داماشي نواني دي متو سلطان البلاء وكثرة موت الفجعة da yawan mutuwa ta lokaci guda can ai zai mutu fak baka ta kuwa ta kuka mutu haka nan kona yanzu kuna a ce ya mutu yanzu ba ka ga ce ba a ce waye tansirin cewa da dama an ta mutuwa zuciya lahiya a ta mutuwa zuciya ta lahiya ta mutu zuciya ta da mutu matakin ba ma ta zama mai tansirin ta kama mutu ne sabbin mutuwa ne a raka da ce dama ta mutuwa zuciya ta da ba arewa zuciya ta zama da ma an mutu ta bai ta bai ci jigo da mai dama zuciya ta ce jigon ta kome kai dole sai sai ta kenan wannan wani abu ma ba ya gama wani abu sa ko a rikita ya gane ma me yasa ya mutu na uwa yake ba ma an ta daga daga akwai abu da yawa kun da daga shi ya mutu da gurin can da tuna ta bincike kaza ta bincike me amma dai gurin abin taba abin iya da yawa iya da yawa kurin daga hira daga tashi daga ya kwanta ana hira daga ka ha ajiyar da mai magani ya mutu sai ga wani ga talisa hawa masu yawa sama da dayan da kai sana abin da kai wannan to iya da yawa iya daga cikin dai alamun tashin kiyama yawan mutuwa ta kai tsaye fuja a kurin yanzu kurin ba bata lokaci kurin a ce yanzu ce yanzu ce duniya ce gagarinku wani jomi zai ba yanzu bizi suka ce ya ce gagarinku kira gagarinku kira shewa ya tafi yanzu ya ce gagarinku ba kira shewar ku ya bar muku duniya ya ce wal mawt fil zalzal wal amarat da yawan girgizar kasa yawan girgizar kasa shi ma irin alamun tashin kiyama da yawan cututtuka iri-iri wa qillatu adadin rijal wa kasaratun nisa da karancin yawan maza da yawan mata mata su yawa har su yau abin alfakari ne su yawa su za a ba kaza su suka su ba kota sun su suka da yawa suka yawa a suna alfakari da shi su suka yawa Allah kiyaye iya daga cikin alamun tashin kiyama yawan mata abin zai kai ma zama wata ruwa ta annabiya magana har za a waye gari inda abin zai kai gaya mace hamsin za ta rinka neman agaji ko dogara da namiji guda yan kai haka mace hamsin kai daya kun sani ba wacce ka yaya ta tun sani ba an ka zai wanda ce yau ya zaɓi da aka zai wai da aka yi bayanin na san hadisa ya inganta kan haka mace guda namiji guda ke kula ko ɗawainiya da mace hamsin shi wai ce amin wai to ya zai da su mutum sani ba wanda ya je can yasa abin da aka yi ya ce wazuhuruhun kasiyatin ariyat da bayyanar mata kasiyatin ariyat sun sa kaya a mazurziki ba kaji ba sa kaya ba an sa kayan amma kayan banza da shirme ne kayan an sa amma zurziki na sani a yanzu irin abin da ake ciki a yau na ana ga ci gaba ne na wayewa kai ne a ya yi shiga na yi abin mamaki cewa an ka ɗauki asalin su kansu turawa kuma ce kirista ba magana duk wani addini yanwa ka kalli tarihi ka kalli can cigonsu asali su ma ba addinin su babu tabaruci wallahi babu duk lalace ko addinin kiristanci yahudanci ba ta baruci laifi ne za a cikin littafin a yau a rubuce shiga haram masu shiga coci ma ba a jiku ka diba ko a hoto ka ga matansu wani suke a da ake guda ma a hoto ko wani an kaje wurin lullubi suke a rufe suke har da ɗan shi ya ɗan guntu ko shi ne nan da aka yi wata lakwalar ta kiristoci suka kawo maganar hana saɗiyar mu hijabi wani ya je a kan uban ya ce ke amunan babu addini ya ce ke wannan mai yake sa kanki ke wuta shi ma a sun kwasu kasu ma kasar su ba wannan matan wannan sarki na za ta sayar ko malaman nasu ransu a haɓar da ya sabko nan wuyansa a rihe kansa a rihe ita ce wuta ma ita turuturu ce inda addini ke mai za ki ci sanaki ita turuturu ba abin wadi kina kunan shigantaka ce kunan shigantaka ce kunan mutane ne addini su ma ba magana ba magana wani abubuwa kudin zamani ne wanda ya zo zamanin da kowa ma'ana an ma Allah ta waye gaba daya har mai addinin kristin yanzu kudin kowa so ke tashi shi ta riba ta na wani lokaci ce wannan ɗaya cikin shugabanninsu na kristoci ke magana cewa duniya yau an wa Allah ta waye me yadda wurin can su ma ba rusu Allah ba ruwan kowa da Allah kuma kowa abin da ke soki kaka cewa da yawa kristanci ne a su ne kurin ra'ayinsu ne haka suke su rayu rayuwa ce take da rinjaye a duniya rayuwa ta hina ga dama rayuwa ni zan ba tsakai na tsarin rayuwa ba magana Allah ciki ita rinjaye wallahi ko a ture ko amurka mahi abin da ke sama rayuwa babu Allah ya kan babu Allah ne kurin mutum shi ke zaman kan shi kurin ba abu ne wani suna mai suna addini ba su wasu wa addinin tawaye ta gaba da an abar Allah kuma irin shi wannan ra'ayin ake so kidan mu ma a shigo da shi nan dole ka yarda mutum ke da yancin tsarin rayuwar shi haka abin da ciki ba kai ka tsara rayuwarka ka ce kaza halaka ne ya halitta bai halitta ba kaza zan yi kuma yancin ka ne dole ba mai shiga da baranka dole ce maka haka ne kuma mahi yawa zaka kurin abin ma dai hudi ne kurin Allah shaidu mu ya ce kenan da bayanan mata kasiyatan ariyat ga sutura amma zur ake وتفشي الزنا في الطرقات زنا ذات يوا har akan titi a rinka yi an wara ana yi ni mutum isa abokai na Allah samun gani ba daya ya isu ko suna zina wallahi a cikin lungu iyayen magana ce uwaka ce Allah ka ce mishi tare da ce uwaka ce wani ma ya ce ma daren maulidi suke daren maulidi ta wuta maulidi wasu ma ya gansa kan titi wata kwana tana abin da yawa haka ne kura ba na wani iya iya ki lakiya yi tun abin da zai wakana wa zuhura a wani zalama talibin itidun nasa shi yin wani a can da su a rocin wani can ko a jahiliya su a can da zina aibu ce su a can da ko a arnan ma su a zina na abu ne na rashin mutunci yanzu ga abin ya zama to masu ma imani ga masu ma da wani sun ce ana samun hakan a cikin su kenan abin da zai wakana a gaba suke yake wakana yawan zina akan hanya da sura a wani zalmata da zina yajidun nas da za a bayyana mana masu taimaka ma azzalimai mana shugabanni azzalimai za su samu goyon baya a bulala ka a maka azaba haka ya ce a maka shi yake shi ne ba ruwan shi zai ce maka haka ce ba faruwan shi zai ma azabar da aka ce maka shi kuna aikin shi ne wa zuhurul ma'azif wal khamar wal zina wal riba wal harir wa istihlaluha wa zuhurul khasaf wal masakh wal qadhaf da bayyanar kayan kiɗa-kiɗa da bushe-bushe kayan kiɗa-kiɗa da bushe-bushe shi al-ma'azif kayan kiɗa-kiɗa da bushe-bushe wanda abu ne a hili yau wanda waka da wuya a yau a nan da yana kowa ƙauye yanzu in ba cikin duwatsu ba ko ba cikin duwatsu ba da wuya kowa ƙauye ka wani baka waka ba ko da wuya ko a rediyo ko a salula hatta kai a wurin da kai ko na tsarkakewa ma ya ka jita a masallaci wurin da ya ko ina tsarki a wajenka a nan ma yadda an kawo ta don abin ya yi ta hanyar baka sani ba ta hanyar salula kuma shi muka ce magan salula kuma muna nasihar ko da mutum abu ne ya zama da washe ta rayuwa hanyoyi mai sauƙi gare ka tunda wannan abun ana canza shi a sa wanda ba kiɗi ba me yasa za ka bai baka baka yawa ruwanka kun san kiɗi wani lokaci kuma mutum in wani lokaci aka samu mutum ya manci ya shigo musamman saboda kwaɗan saboda kwaɗan jami'i an bar aka bar an hawa sallah ya ga saboda kwaɗan wannan jami'i yanzu zai ga ya manci sai ga shi sallah sai ga garan garan garan abun idan ko kuma to zaka samu wasu ƴan uwa suka yi zaki da yawa ma kullum aka ba mutum uzuri wani lokaci mutum zai zo wallahi babban da iya ne mantuwa ce ko ku akwai misali akwai wani lokaci misali irin kamar da bai wani abubuwa in ta zo baka kashe ta akwai abu da in da kalashe baka kashe ta bai mutuwa to wani yin kai wani kai sai mutum bai ji ba kowa ba kowa yawa da maka magana shi ma yawa da ruwa ce ba ta kanka yana siya gaskiya a babu ta da uzuri akan samu uzuri mutum ya mance ko kuma sai ka ba da gyaran salula iyawa wajen gyara an canza mata an sa mata kidin shi mai gyaran ba ruwan shi ba ruwan shi mai gyaran ya sa kidin ya sa shi a nan a nan muka yi a nan wani ɗanwa a nan salula an sami kidi bai sun tashi ba ta ce ya ji ba ake ce ina mai salula ana kidi shi tashi ce a jikin shi ji ba ake ɗaka sallama ta ke wayo mai salula wani a shi tashi ce abokin shi suka tare tashi ya zage-zage a nan ya sai ba ta abokin shi mutane ba su da dabi ba su da dabi yau hada fitar da ta shi kuma ta abokin shi zai tare ana samun haka yamu ka ganin rashin ba zuri ne daga ba kuna zai ya tashi hada maganganu masu zaki a cikin mutane kowa abu ya bashi zama abu ashe abokin shi tare shi ne zuwa abin shi kuma cewa wallahi bisa bisa haka take ba wani ya amsa canza mishi shi da shi hannu ma ke ina mai ita kenan a ba mutane uzuri amma mutum da gangan da kamata baka basu saulaka da kiɗi akwai na kalamomi ko da ƙara ne wanda ba kiɗi ba shi dai kiɗin an dan mai mutum daga wadda dan mutum an samu yari ya kashe to amma ya ko mutuwa akwai abin zai zo ko da ta da kilanshe ta fara baka damun mutane kai baka damun kowa kai baka damuwa wannan za a yi kokarin kun babu laifi yan wa in ta fara ba bai bata don liki ba sallah ta baci bai bata sallah ba laifi bane ba in ta fara ƙara ka tsaya ka sa hannunka aljihu ka huddo ka diba ka danna mutum ka kashe sai wani annabi sallallahu alaihi wasallam ba na abu ne ba na annabi an ayakace annabi ana iya sallah an buga mai daki iya sallah sai dai tahiyya ya tahiyya tahiyya ya je ya kama kofar ya bude ya komo ya tsaya ba gina gina ba iya sallah ya zo da jikan shi umama ko umama da ya zainab umama ya zo da umama ɗauke da shi ya salla in zai sujada tana in zai ta zo sujada ya ɗauke da ɗaukan shi in zai sujada ya ajiye ta don aiki don aiki ne da kawo don motsi ne kan aka salla ko bai cikin aikin salla ka tsira da wani ake kawo hujja da su irin wani aka ta aka don motsi da ake a salla ke ku balle wannan zai dame ka ya damu abokin zaman ka wannan karan salula babu laifi ka tsaya ka sa hannunka ka hudo ka dibi wurin dannawa ka danna ka kashe ka sa aljihunka ba da yankoni ya ce kenan da bayanar kiɗaƙaɗa da bushe-bushe kuma da alhamar giya shan giya shi ma zai bayyana da zina da riba kuɗi da ruwa ruwan dare ko ta kuɗi da ruwa ruwan dare ga gama duniya ya zama to ma kaman ƙa'ida ce mata kasuwar anzu sai an yi ta ake gani wal harir da sa alhariri alhariri shi ne aka cewa suwa suwa natural asalin wata tsutsa ce take hudu shi kawo zama nau'in na abduka ma'aikatawa daga cikin wata tsutsa shi ne mahi tsadala wani yadi mahi tsadala kyalle da ke dimkawa shi ne alhariri yin anan da wuya da zama ce nigeria wajen su yaraba suna ado da shi ma'anan da wuya ka same shi tana da aka ana kashin ce suwa akwai su artificial da ake yi wanda tura suke yi kamar su ake wancan amma ba shi ne ba sun kashe artificial kuma akwai natural ki na hakika wasu hilaluwa kuma za a halitta giyar eh halitta ma ta halakci eh koren amma kirkiri ba ce ai wannan tun da ba sunan giya ba ce ba ka zane ai wannan ba laifi ba ne ba eh ruwa lemu ne wa zuhurul khasaf wal masakh wal qadaf da bayyanar yawan kisfewar rana yawan kisfewar wata zai yawa da shaye wasu halittu da yawan yular wuta daga sama yawan wuta da sama kasa bu naka taunan nakaca nakaca nakaca wata ke bin aljannu malta sunanta malta akwai malta suke canon alkolizi akwai alkolizi wannan to dai akwai mai alkol akwai mara alkol shi yan wa magana alkol wani abu ne wani aiki ne a wani dan adam ke zumsa daga hura nan hura wannan in ta kwannawa ta tsami ka aje ta rihe ta kamjin wannan an ka bude ta an za auna da giran alkokin ya da yawa hura wannan ta jima an aka auna ya samu wanda kan titin alkol mai yawa ciki su ne ta sa tsohon dadewa kuma an akwai masu yara da suke yasa ta yari a saman kwalaba da cikin rana an gasa shi su za ka yi kenan wannan misali annabi sallallahu alaihi ya kan yi tsime na da binu annabi ya san shi ma iyayen shi sa da binu cikin ruwa a ci kwana da kwana biyu sai zuba da shi wannan tsaman in yi jima kwana wani wani su yake nan ne malamai ke cewa ba duka an kace a barakance ka ce duka abu da alkwai ko haramun akwai matsala ta kasama da kwaya cikin abu don akwai abu da yawa na ci akwai alkwalacin ci cece sai in degiran alkwalakin zai isa su shi ne da kaɗan da da yawa wannan ashe haramu ne don misali na ƙarƙo sa a ta zarkon nono na wani kindirmu nono kindirmu ai akwai alkwalakin shi alkwal nono na kashe na kashe hura inda da kuna akwai alkwalakin shi amma alkwalakin ya kai sa su shi ne kan alkwalakin shi akwai abu da yawa na ci ma haka Allah ya su kuma suna da alkwalakin su kenan alkwada ba kuma alkwada ba a su ya kai kantitan da ya kai sa su da gidan shi maye maye su su a sha'anuri abin ruwa ne ko ya kama ki hidin su maye to abin zai sa maye shi ya ce da kaɗan da yau da haramu ne to kenan bayyana da halitta waɗannan ababen ya ce wata dairu amana ta dairu amana mana tozartar da amana cin amana zai yawa don abu ne a hili mutum zai zo ya rungumi amana shi ma zai nema ba hanyoyi a ba shi amana ta al'umma ta 'yan wanshi 'yan garinsu ko 'yan angosu ko 'yan ƙasar shi zai ɗauki da alkawari ma shi zai kare ta shi zai masu tattalin wannan amana don ta banƙasa zai kesa wata marhala babba kaza kaza kaza da maganganu masu daɗi da gaskiya da ƙarya a yarda a ce wani mun baka haka ake ba zamanin na siyasa ko sai a ba mutum da watan haka mun gaji mafi yawa kuma wannan ita ce a yanzu kuma gai ba ita ce hanyar arziki kowa sani ita ce hanyar arziki wannan ka rike amanar wa'adan za ka samu naka ka tara kuma kowa sani babu shakkar cewa zalunci amma kuma shi ake fama a samu da wannan manuwa a yadarin mutane za a ba su kan amana kuma amma sai kaga abin ba haka ba don da wuya ba a ce babu ta makwaci amma a yanzu gaskiya iya da wahala tabbatar da amana al'umma ba a ce babu amma abu ne mai wahala gaskiya a yanzu haka yana mutum da ya hankali amana abu ne mai yaunin gaske kuma gobe kiyama makanta ruwa a nan ruwa ta inganta suna daga cikin abin da suke zawa baki Allah zai halarci amana da zumunta zai ajiye su a gehi biyu na siradi duk maciyin amana mai bata zumunta bai hucewa lahiya suna nan ba su ka huce lahiya duk maciyin amana da ruwa ya ta tabbatar ya cewa duk maciyin amana za a halicci wannan amana yadda ya ci ta a duniya in ta mace ce za a suranta ta a kai ta can kasan wuta kasan jahannama a ce je ka ka ɗauko amanar da aka baka ta mutane ka ganta ka je can iya ɗauko ta a kafada ya sama ya zuhuta sai a maida shi annabta haka za a tawa maciyin amana ma yau shine abin gwandagi a banza yan wa wallahi a wani sashe ɗan duk wa'in mahiyar maciyan amana wannan inda mutum haƙuri zai yi godiya da abin da aka yanka mishi ya ma al'ummar shi aiki wallahi abin da ya tara ya huce cin shaɗiyan shi Allah duk gani ba duk da kamar ban da wani manyan abin da ake yanka naka wannan an yanka maka naka ne ya ishe shi ya ci hayya mutu hadiye shi amma kurin hadama ta dan adam na nasana khuluqa halua ko dai kurin jaraba ta neman abu kun ga he ya tun abin da ya hadiye ne shi ma kashin da ma ya kai boye a wani wuri he ya kun a ce ba a bada tuwa sun ci jabu da matura sai ba su badawa kama naka keta nawa aka samu kudin a turai an ci a riki ka kai ka tara kai baka ci ba a kama wasu kudin ba an yi a banza wasu riki duk mai yawan macin amana za ka walla abin da ake bashi ya ishe ya ce sha Allah ba fata ba ba albarka kamar shi bayan shugaba ba kasar wannan an yi mata daga ɗauka proje ce sosai ce dole ka ɗauka na abin wurin cin dai amma wurin tara kudin bada ya kaga an wa mutum wani gatanci wanda in haƙuri zai da imani wallah ya isa ya ce hankalin shi kwance kuma ya ma al'umma shi aiki ga kudi an yanka maka na wata ga kudin mission ga mota wadda garin iya wani garin kuma ba mota na duba yan kawai wani wani kawai manyan makadar yan kawai wani babu mota ba sama garin su wallahi ya tafi kawai zo ni gari shiga mota an sai mota miliyan 20 30 an bashi da sanyi da komi gidanka da sanyi ga kudi a wata komai an dauke maka amma wayo duk wanda bai maka ba ya kace amana al'umma wani abu akwai takaici gaskiya duk mahi yawa kaga Allah kurin rashin hakurin Allah kurin hadama ce kun ta adam da rashin sanin girman abun ka tara ka bari a banza ka mutu ya wuri akan ka wasu more kuma ya wuri ka shaka shi kai yace bayan cin amana wa tadayyu amana wa isnadu al-amr ila ghairi ahlihi da meka al'amari na ma'ana shugabanci ga wanda bai dace ba a ba eh wanda ba shi bai dace a ba amma don san zuciya ɗauka ba shi haka wani san zuciya an tabbatar da ba shi bai dace ba amma kurin shi aka so a ba amma bai dace ba a ba shi amma sai a meka mushi in wayo kowa sani lamarin tsarin muna magana tsarin muka ce a yau yau an ka ɗauka siyasa can menene za zo a yi gwamnati an yi karo-karo wannan ya zo wannan ya zo wannan ya zo ya ce da kowane fartun kuma ba ku ba ku falata kaza an ba ku musu kaza a wannan fartun aka ce dole ya zama me yake wani wurin ko bai rike ba shi ba dole ba ka za a yi ko da ba ku rike ba ku za a yi a ce kun ba ka ce to yanzu ana so dole ya an ba mata 20 ya an ba mace goma a ganin ka dole ya zama mata an same su a wannan siyasa kun mata goma ya ce a farti kaza za ku kawo shin a ganin ka za a samu mata a wannan fartun to kenan ba aiki da tantanta kurin mata aka ce mu bada kowace ta mu za mu bada kwar dumi ɗarnin gindi a wajen shugaba ita zai meka a ba ta wannan mukamin ta abin za ta yi ta cancanta dai ka ko ba a ji ba cancanta kun da wanda muka zai baka mata don an ce kaza aka ba kai kuma ya baka baka wannan kalitan baka wani to ta abin da aka ciki a yau wanda ya zama ruwan dare meka al'amari ga wanda bai dace ba a ba kuma ya kuskure shugaban ya ce zai ba shi kurin mu dai tun da yanzu kun zaɓe ni kurin ni gaskiya ni aiki zan wa ƙasa kurin zan ɗauko wannan zan diba ma'aikata ka da nan Nijar in ba kowa mukami ka ji bala'i a ƙasa a wani zanga-zanga ku za ku yi zanga-zanga talakawa za har hai a sa kuna ta yawon kwada ba ba ku yadda ba a yi mufatun ba maka ba a cewa samun wanda zai wanda zai ce zai yi aiki da kurin wanda iya ku za a zo a ziga ku ta titi kuna ta iyo kwada ba Allah kiyaye wa za'amatul aradil minan nas zaka ga jagorori lalatattun mutane su ne jagororin al'umma wannan wani nawa an san shi sarai barawo ne ya ma taba kaso ya ci miliyan kaza har ya kaso an kai shi kono ko wani gari kowa kusuka da an kashe wani gari ya kaso an je an hudo shi kowa sani hatta kudin a rubuce miliyan kaza ci wannan bai hanawa ya zo wata rai da kamfani kuma a zaɓe shi ba yi ba kowa san ba shakka ha ba shakka ce ɓarawo ne madama mai shari'a an yi shari'a an ce ya ci amma an mai ko abokan ya ce kare shi ko an mai afuwa an yahe mishi eh shugaban ya yahe mishi shi kenan ya zo kuma ya kamfani kuma ku zaɓe shi kaga lalatacce cikin al'umma yanwa ko a kiristanci yahuda ko a san zina zina aibu ne lalaci ne duk kwanaki amurka ne kahuran ne ake tabin bayan wannan ya kwanta da waye ya yi wane da wanda ake tabin ana kan shi ko a can mazinaci mutumin banza ne ko a cikin kawaran amma da nawa aka san iya da iya wannan ma dan shi ne kun ba da mai ba sani kuma ga shi kuma yanzu kuma takara ku za ku zabe shi ku za ku zabe shi a ba shi jagoranci ko an an san ga mutane wani an san dan duniya ne giya ma hetulum ko sani amma ga an ba shi babban mukami saboda babban ne a cikin fartan ba shi haka ne ma zai jago lakiyayi ya ce duk abin zai wakana ne ya ce wartifawa a safirihim alakhiyarihim za ka ga mutanen banza su suke saman na kware abin zaka yi wa wiladatul amata rabbata da ake labarin baiwa za ta haihuwa gidanta nan ana nihin sarakuna za su rinka yawan sadaka ko kuwa tawaye na ɗiya ga uwaye ya zamanta uwaye ɗiya ba sa ji magar uwaye ka hida kuma rika ikon ka yi abin da ya da kai wata tawul filbuniyan da yawan dogayen gine-gine da dangarin ya matse dole he da gini hiliya kasa ta tsada an ba benin za ka yi ba wani zama lazi a maraya dole benin ya kusa komawa ƙa'ida tun da hilin hilin babu kenan ina za ka kai ka sama gurin bala ce da mai nisa a yi ta gasa waye ya yi wannan wannan musulmi ne an mamaki wanda ya ginin da duniya babu kamar shi duk duniya musulmi ne yake da ginin bildinkin da duk duniya babu kamar shi wani biya mara da na dubai na dubai mai wajen tsawon wisan metar metar 800 wisan metar a tasar da halaka da ko ba tasar ba wisan metar duk duniya ba kamar shi aka bikin bude shi amma maki wannan ginin ita kata kata yadda ta girgiza saboda abin da aka shi ka san wacce haukan dan adam wanda kai da kake cikin abin kusa da abakan adawa yi misali kaddara misali iran ko wata isra'ila bamu daya ko misali da turo da turo shi daya za su a turo yau da masa bai bai bai samuwa da kawai da aka harba kuna samuwa zai kan rashin hatari ana ka zo a wanda zo ka yi kasa ko a rushe an jima ana yi ko ka zo ka shirya mai ne ka a gaba gwar bugu daya za a mata bugu daya ko za a rushe shi daya za a mata bugu daya ya kare wannan ginin da ko wata wata shidda ne da wata shidda an kare aikin an zo an biki abu duniya an yi alƙawar an kare yadda yawon shakatawa a morocco a cikin wani ruwa da ya wada hema da harbar ya same shi gawon ba talaka ta same shi wata shida da kare aikin yana yawon shakatawa a morocco cikin wata lak wata lak wata kacari wata lak irin na tare wani ruwa ne ya bace aka tare shi aka ta nema da zuwa shi ba samu gawa da ta talakawa sai dai bayan har aiki maka samu gawar shi bayan wata shida shi shi kuma shi manzo ɗaya wani musulmi ce shi kuma ɗaya shi musulmi ne wani ne ta shi kuma iya son zai zai iya nan zai shirin zai mai metar dubu da ta sauriya wani Allah kiyaye ya ce za a yi gasar tsawaita gine-gine wata bahin nas fi zakarafatar masajid da mutane za su rinka alfahari wajen kawa ado ga masallaci namu yayi nasuwa ne nasuwa ne yayi kaza haka masallaci kwalliya ana mai ado da zane labin abbas cikin sai musu yake ba labarin annabi cewa la tazkhurufanha kamar zakar da yahudu nasara kuma musulmi na al'umma annabi ta za ku kawata masallaci kuka masa ado kamar yadda yahudawa da nasaru suka yi wata ruwa cikin suna sai zuwa labarin ta tabbata yake cewa idza kullitum masahifakum wa idza zawaqatum masajidakum qulutu masahifakum fadimar alaikum nasan hadisi da inganta mana hadisi yake cewa idan aka waye gari musulmi kuka shiga kawata masallatayya da wa qur'ani zanen azruwa zane haka da mace idza hullitu masahifa idan aka rika ma qur'annai kulliya ado aka kawata masallatayya yace faddimaru alaikum rushe wa ku tazo haka yace Allah ke akwai matsala gaskiya abin za ka yanzu haka ma ake alfahari na yin wanda ya zama ƙa'ida a takaice don wancan masallaci mutane wani zai gashi kama ai kama ɗakin Allah kawa a shi Allah masallaci ba wurin kawa ba ne mutane musu ganewa ba wurin ado ba ne ba da zane wurin kaskantar da kai ne wani zai ɗauka ai ba ta Allah ce ka kawa da masallaci ka kama ɗakin ka ɗakin ka a kama gidanka a nan ba gidanka ba ne ba na ɗakin Allah ne kuma nan so yake kawo wani abu daban na duniya doki hankalinka kurin Allah ka zo bauta ma kurin da abin zai ji hankalinka ba san shi kun zai kawo hujja ma ai ga Saudiya nan kashe wane ne wannan aikin sarakuna ne ba aiki bane na malamai ba aiki da sarakuna suka kawo su kuma duk mai san ganin haka zai gani ka je Saudiya ka je Makka ko Madina ka yi sallah ga mutun ya sallah iya haka duk ma jin ka kai diba ka sai iya haka ka diba ga mutane iya haka iya haka za ka wani jima kurin shi kurin wannan adam kurin ke ɗaukan wata ciwo tona kurin shi ne kurin wannan adam kurin ke ɗaukan kanin shi kamar ya manta mai ina maki a yau duk annabi ya magana ya yi da hujja da dalili ba a san shagala nan ba wurin duniya ba ne ba wurin mukawa ba ce ba wurin ba a san duk wani abu da kyangalin ka kurin ka zo ne bautar Allah sai annabi hana duk wani abu sai wani ta hatta a shunhuda da ba zaton maka ba ta wani karanta gani hatta a shunhuda an ce da gaban mai sallah da inda da kayan shi duk wani abu mai ɗauka hankali ba su hannun da bakar nutsuwa ne ka kai annabi nutsuwa annabi sallar salama cikin buhari da musulun sallah ya yi da wata riga mai ado da ya ƙare ya ce kungon riga ta abu jamu da ya bayan ɗazu mai wani adan ta ɗauki hankali na a sallah kuma da mai ya bani mara adokin wannan ta dama zan allah haka yana ga kai haka kullum mu kaurace ma duk abin ado an ci a gaban mai sallah inda kake zaka ma an ci a he man tafi to shi kenan abin da man tafi tsare ka man tafi ne mai zane mai ado shi wa kamar ya kawo da ba karubu ne ma Allah man tafi in sallah a bai baza a masallaci mai tsada mai ado iri iri to nan ba Allah ba Allah ke bala bai bukata Allah bai bukata kwalliya ado zane wanda duk muka bata garba da ta muka bata ko ina kana magana ana bada boya duk da ta muka bata an ga dauka baba baba makaron sallah sai ga wannan magana nan fikin marke din su cikin su jiya ya kan magana sai kaga magana makaron sallah ya sa wani abu zane kwalliya ado ba wurin da masallaci ba wurin ta bane ba dan Allah ya taimake mu Allah ka tafiyo wanda yake da sample ga sanan kuma mutun ya huta ka tafi na wani baya da kura abu guda ne mashi wani jike wani mai adam mai kwalliya shine to ba a san duk abin da shayar zane kawa a masallaci kuma na bacin haka kuka waye gari kuka koma haka nan kowa ƙur'ani kwalliya kowa masallaci to kusan rushe kuce faddimaru alaikum ya ce wa tagayyar zaman hatta tu'badul autan wa ya zaharu shirk fil umma zamani zai canza hatta kai wani al'umma tana bauta ta ma gumaka ana samun shirka cikin wannan al'umma ta tauhidi musulmi ne za ka samu dumudubun shirka ko a kabe ka shirka kuma matsalai sai ka wanda zai kira a yi tauhidin shi ne mai shirka to zai kama tauhidin ba malamai zai yi ba da lakani ba na kiran aljani wace ba da laya ta guru da kiri wace ba da kaka masu ba da so su kama dini kuma su suka baka kaka a kasan an ba rabon allah ba bai wata allah ba za ka gane tauhidi don don abin ya bayyana aikin sai ne ta nan suka cin abinci shine wani malami wani bature ne ya wani tayi ya ji kayan wani magana ta ke gica ku diba afirka ya ce duk da addini sana da addini na monotheism na na kaɗe ta Allah amma abu mamaki ka diba afirka ya bada a ce ya caki islam noir gica islam noir afirka mu baka ke kuma addinin bakin addini gica iya mu godiya magani abu da kyau ne ce su baka ke kuma addini da bakin addini suke ya ce abu da sa amma aƙidar su addinin su addini na tauhidi amma yau dumu da suke da shirka iri-iri kuma sanata su musulmi ne ta za gano su da guru da laya a gindinsu wani ce kuma sai kowa talauci allah ka ci ta yanka diba masu duk masu wani abin gani bai ya bincike ya diba rayuwar mu ta ya lura masu wannan kulle-kullen wannan kirki da da guru da sai kamar kamun kura ta kuma sai kowa talauci haka ce wala sai kowa talauci to ta inda abin da ku yi za su ke da kun talaka kenan wannan guru na bai kamo komi bai kamo arziki ka taba ga guru tarin guru la a jikin mai kudi can kai da haka tawo hawa da kanka dauya a takaice ya ce kenan shirka za ta bayyana cikin al'umma wasalamu alal ma'arif faqat shaɗin nasu na ta kawo ya ce za a waye gari assalamu alaikum wannan mutum a nasan ne kama ka san akwai san gaba da baban za ba sallama ta sanayya kenan ba a sallama ga shi ba musulunci wata ga kowa na mace abinci salama ce kowa kowa sallama kowa ka bi sallama kuma to amma an an wa gari sallama yau da ka sani amma an kaba san zai ce wani wani wani ana wani mutum ya sani ku an yi ka tambaya a nan sai shi da kan alama sanin ka yi dan bai san ka da wuya maka to ya cikin alamun tashi kiyama yin sallama ga hewan da ka sani dukkan nasa hadisi ya kawo wani bici ku sallama ga kowane musulmi kowa kuma shi ga Abdullah bin Umar yake zuwa ya ce wani abokin shi lalle lalle kana kasuwa helu wannan kullu haka yi ya kashi kasuwa sai dan san dawo sai ka bi sai komai ba sannan ibn Umar ya zo gidan shi mutai kasuwa ya ce kai ni kullun ya ka zai mutai kasuwa in ka kasuwa kai baka sai da ba baka sai ba mun mije kasuwa wannan ya ce abin da nake zuwa muke zuwa kasuwa dan mu yaka yawaita sallama ga mutane wannan cin kasuwa sallama ta shi kan kasuwa a ta ake yawan gawar mutane ake yawan gawar mutane assalamu alaikum assalamu assalamu alaikum assalamu wannan shi shi ga kasuwa ko yaje dai sallama ha Abdullah bin Umar kun yaje sallama kun kike sai kike kasuwa eh yace wa kasratu tijara da kasuwa za ta yawa kasuwanci kudi ko eh kasuwa eh wa taqarubul aswaq kuma kasuwa nan kasuwa nan ko ina kasuwa ma ta yawa da ya an je wuri kaza zuka ta nan ko ina ga kwalli ka fai ka fai da da yace kasuwa gari ba kasuwa ta yawa ko ko ko ko wata yawan kasuwa wujud al-mal kathir fi aidi an-nas ma adamu shukr za samu dukiya mai yawa a hannun mutane amma ba godiya haka ne ba ga kuma da mai malika malaka an ga amma kamar talaka baki ga kudin a hannun mutane amma ba godiya da dukiyar hannunsu amma ba su gode ma Allah an ga gano haka ka zo hira cikin kasuwa ko cikin abokan zama ana zama ka kajin jaje ba mai kala labarin ya samu riba kaza ya sa miliyon kaza a kwan ya mulki a kurin jaje matsala wadan kasuwanci ne zo layi duwan ta ma kaza ayin tsadar duwan ayin kawo diya kaza kurin wani hira ce ba mai kawo labarin alheri don kaka kewaya daga baya kuyin kuyin hijajen ce Allah zai ga duke mai yawan hannun mutane amma babu godiya tun abu ne wanda zai wakana a cikin ƙarshen zamani yawan dukiya da adamin shukur da yawan yawan mana rashin godiya ya ce wa kasarta shaharatu zuwa da yawan ruwa za ta yawa mutane bisan badawa ruwa da yawan shaidar zur wa kitimanu shaharatul haƙ da ɓoye shaida ta gaskiyar hamaza ko na kurin aikin shi nema a hili kowa sai shi kurin ka je ka kashe mutum ko ka ci kudi bai shakka ka ci wannan kudin bai shakka ka yi kisa amma shi yanzu iya da wasu dokoki da ya sani wanda zai kare ka a gaban amma hukumci ya kare kai hudoka ya tara kudi ya sami kudi kwararre ne kenan akwai sabon sana ce mata musamman kowa san shi zai ka yi ƙariya ya san sare kisa kai bai shakka ya san sare ka ci kudin jama'a kuma a kudin zaka ɗauko ma zaka bashi kaza amma ya kare ka ya san dokokin da zai yanzu a iya kare ka san lauyin magana yanzu a kunya kare kiliyankin shi wannan kiliyanki na ne yanda za a yi kurin da hutu kuma shi ma bashi miliyaka lakiyayi wa zuhurul fuhush wa takhasum wa tabaghud abinda malamai ke cewa inda zai yi mutum ba laihi ba ne ba ya san dokokin da zai kare wa wani zalimci shi ne mahalan su akwai zama kyauta inda ce misali ba ba shi musulmi da kiran dokokin ya samu wasu wasu masu kata addinin ya zaka ce dokokin an zo an kama wani mai imanin musulmi ya su je su kare shi su kare mai wannan doka ta zalimci su kare mai zalimci inda an kare malai ba ne ba inda ka hudu amma abin an san ba haka bane ba yace wa zuhurul fush wata khasum wata bagud wata shahun da yawan alfasha lahi iri-iri lahi zai yawa ba ma kulawa da lahi da yawan rigima da ƙin juna da yanki da juna adawa wakati a rahim da yanki zumunta ba ruwan kowa da kowa kowa harkar shiki tazi nake jin a labaru na tasha ana labarin wasu suka ci gaba su wai wasu ci gaba ne na kowa harkar shi yake yi wanshi ne wane da kai ne ta ce da kan shi yake gaya mini wanshi ne cikinsa ɗaya aka tsare shi a likita za a mi operation shi dan uwan wanda aka sa da likita aka kan gado bai da kudin wannan aikin sai aka ɗauki wayar dan uwan shi aka kiraye shi aka ce ga dan uwanka zaka zata su tashi su fa munafar wannan ba haka ta ba ta wannan ba haka ta bace ta ba haka ta bace tace to kuma ya koyi mana kuma na kuma wanzan muna muna tare shi kuma sai haka ne ta fara ta haka ne haka shi sai shi ba shi ma waya wai ana abun ya zama jiki shi bai doka ba ya mai shekantaka bai doka ba su bata da shi yanzu ma suna nan yan uwa ne amma ta haka ne ba ta shahe shi ba in ta shawa ta wani aka gamata shi mai labarin wanda aka babu jirgin gamata can zuwa nan wani ne ta kan spasa na ban ne ta shahaba ba ta shahashi ba wasu wazo na wacce gaba ne wai haka rayuwa take ba ta shahashi ba shi ta shahaba wanda kiyaye ya ce wa taqarubu zaman wa qillatul barakat fil awqat da zamani zai zo kusa kwanaki yadda na ce kwana ka zai nan da nan abin ya ce kuma da rishin albarkar zamani rishin albarkar lokaci yan baka gano albarkar lokaci a yanzu sai yan kadi ba tarihin magabata wani a rayuwar jan gadi ba da tattawan da ya a rayuwar shi ya kace da yaushe su kai yanzu ba magana ka yi rubuta ba ka karanta ma aiki daga ka ka tsaya ma ka karanta koran aikin ka shi ka bude aikin ya zama aiki shi wani bada tawai ne bolin bolin tawai ne bolin bolin a rayuwar shi yayi wani akwai wanda suka mamu nauyi bai kai shi 40 ba duka karantar komai da wadannan abin da yi shiga 40 ne kan yi kai mutum ya kare ko ko yadda ko a revision ko revision sima musu sima musu huti sima musu huti kan sai 40 sun da abu sun yi illa kuna kuma ba ana revision ko ana gyara abin da wuce sun zuhuri sun bai tunne jama'a ayyana tawon gasaran mujallidai gasaran kina kusan salaba ne wannan sisila da ifa kurin ba ba kurin rubuta ba bincike a ganin hadisi daya bayan daya sai dai mujalladi ko ce mujalladi juz'i 20 wannan kurin san banza ne na banza ne kurin wannan haka bangaren bangaren da kirki dubu na wannan wanda sauran wannan kurin sahiya ce da ya dubu na wajen dubu shida ne da hadisai zulmi ne wannan kurin wai sai a ce ba dayan kanshi aiki ne ya aikwa da kwanaki akan hadisi daya a rubuta daya ko juz'i guda juz'i guda hadisi 500 ne hadisi 500 ne kuma ba kuna san ba kurin kurin hadisi da zai bayanin ga matsayin shi ya inganta kaza kaza kaza kaza he dai hadisi 500 a daya ne a mujalladi daya an wa an wa to wannan kada ya cikin albarka ta lokaci kwal lokacin ya kwaye sama albarka kenan ya ta lokaci ya kananta Allah ya shaida mu da yanwa ina ga za mu tsaya a bakin maganar karanta albarkar lokaci Allah kai da sai ga insha Allah sai mu cika sauran Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته